بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 23 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda yayi daidai da tara ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Riyadus Salihin من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ومن أتكين بابا ديكي بيانا واتو لدب الجن أبنشي لا متاشي أكم بابي ندري دا babu ko babun wannan baban maganar da yake shine la ya ibu ta'ama cewa bai kamata musulmi ya bata abinci ba ya wulakanta abinci ya rena shi ko ya aibanta shi ba wastihbabu madhihi sannan kuma baban zai magana kan cewa mustahabbi ne ma ka yaba abinci ina an hana ka bata shi kuma an umarce ka da yin yabo gare shi domin abinci ne mace daga cikin nemomin da Allah ya ma dan adam a lokacin da kake wulakanta shi kake rena shi a lokacin wani ke nema wanda ba bai kai shi bai samu ba sai kuma ka same shi ba bai kamata ba ka rena nema Allah subhanahu wata'ala da ya maka ba hadisi na 735 malayin ce an abi hurairah radiyallahu an an karbo hadisi daga abu hurairah ta Allah ya kara mishi yarda قال يتي ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما أنزل الله صلى الله عليه وسلم بيتبع أيبا تأبنش بأط تنديك إن اشتهاه أكله إذا ما زال صلى الله عليه وسلم يا ململون وانا أبنش سيج وإن كرهه in kuma ba ya son wannan abincin taraka sai ya bar shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi yana nuna irin ladabin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu game da abinci cewa abinci ba a bata shi idan bai maka dadi ba to shike in ya ma dadi kuma ka ci abinka wannan ladabi ne daga cikin ladubba wanda bai kamata a samu musulmi ya yin aiki da su ba. Abincin da aka kawo ma kowane kala ne gaggari na shi, wanda ya gayyace ka ko kuma abincin gidanka ne ko abincin gidanku ne kakka yarda ka bata shi, domin bata shi rena nema Allah ne. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala so yake in yama nema ka gode mashi. Mutane da yawa da yunwa suke kwana. mutane da yawa da yanwa suke wuni sai kuma Allah ta'ala ya baka dama aka kawo ma abinci ga yanan sai dai bai zo ma irin sigar da kake so ba bai zo ma irin yanayin da kake so ba ba ma shi yadda kake so ba to me ya kamata kai sai kai hakuri ka kama bakinka ka je ka nemi wanda ba shi ban kana da hali in ko babu saboda ba yadda za a sauya maka wannan da aka kawo maka ku kaga da maganar da za ka yi ba ta da wani amfani awa Allah ya sa mu dace wa an jabirin radiyallahu anhu daga jabir Allah ya kara masa yarda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'ala ahlahu ya tambayi iyalin shi al-udmamiya وقالوا sai suka ce ma indana a wurinmu babu komi illa khallun sai dai khallu ma'ana khallu abu ne da ake ajewa daga cikin abubuwan ajiya ya canza ya ba da wani yanayi ya ba da wani ɗanɗano mai zaƙi-zaƙi ko mai tsami-tsami kamar yadda kaga vinegar haka yake to suka ce mu a wurinmu babu komi sai shi illa khallun fada'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bukata bihi da wannan khallid ma'ana yace a kawo mai shi fajala ya'kulu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama cin wannan ma'ana ya zan idaga abinda za a yi ci cikin wannan khallid yana dagawa yana ci yana dagawa yana ci wai kula yana cewa ni'mal udumu al khallu ma dalla da miyar da ake ce ma al khallu ana wannan miya ta al khallu ta yi ma dalla da ita to kaga mahallin shari shine manzo Allah ya yabi min ya yabi miya saboda haka idan abinci ya maka daɗi to ka ka ci kuma ka gode kuma ka yi yabo gare shi nemal udumu alkhallu ma dallada wato al'udumu alkhallu in bambance ba in bulugul maram akwai hadisin da aka ce malam sallallahu alaihi wasallam suila rasulullah anil khamri tuttakhadhu khallan qala la alkhallu ko kamar annabi sallallahu alaihi wasallama game da giya ana iya maida ta kallu ma'ana maida ta miya bayan ta sauya ta tashi yanzu in ka sha ta ba za ta sanya ka tangadi ba ba za ta buga ka ba kuma za ka ji ɗanɗananta ɗanɗano kuma irin na miya manzo Allah ya ce la a sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi wannan hadisi kamar yadda muka ce yana yin shaida akan abin da malamin faɗa wa istihbabu madhihi ana son mutum yayi yaban abinci yawa kuma al'adar mu in abinci ya daɗi shiru muke in ya in kaga muna magana to bai daɗi ba to bai kamata ba kamata in yayi daɗi muka ci kuma mu yi santi mu yi yabo ko ba haka ba in kuma ya ƙi yin daɗi to mai shiru in ma za mu yi magana to mai magana ta wata shiga abincin nan ya yi gaskiya da dai gishirin ya ɗan wuce haka ko da gishirin bai yi da kaiwa haka ba ko da an bari ya yi da dahowa ya da haka suke da kagare ka faɗi me yasa ka yi magana ma ba ka bata ba ka tura kwanan ko ka tashi ka yi ta faɗa ka ce kana asara kana ta kashe kudinka gaban zaba amma abincin da kake so Allah ya samu dace da haka da yana daga cikin ladabin cin abinci idan mutum ya samu abinci mai daɗi ya ci kuma ya bi abincin idan mutum ya samu abinci ba daɗi to ya hakuri ya kama bakin shi dan koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu na 102 malamin ce babu ma ya koloho baban da yake bayanin abin da mutum za ya faɗa man hadara ta'ama wanda ya halarci cin abinci wa huwa sa'imun alali yana azumi idza lam yufṭir in bai aje azumin shi ba bana wanda aka gayyato cin abinci alali kuma yana azumin nafila abokinka ne gayyace ka yace Allah mu je gida na ka ci abinci rana ko mu je ka ci abinci da sahi kai kari akwai wani malku da aka dafa mani na tashi da shi da shi zani kari da Allah zo mu je ka kama mani ko kuma walima aka gayyace ka to kuma kai ka tashi da azumin nafila shine mala yace in mutum bai aje azumin waje na akwai halaccin mi akwai halaccin aje azumi ya danganci abincin kaga abinci ya amsa suna abinci kaga وعن ابي هريره رضي الله عنه ان كربوا حديثي daga abu hurairah ta Allah ya kara mashi yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بجرا da mincin Allah ya ci idza du'iya ahadukum idan aka kira ɗayanku aka gayyaci ɗayanku zuwa cin abinci ko kuma gayyata ma gaba ɗaya a ci abinci ba za a ci ba gayyata ce aka yi wani taro ne fal yujib to mutum ya amsa fa in kana sa'iman fal yusalli idan ya kasance mai azumi ne fal yusalli to ya addu'a wa in kana muftiran in ya kasance kuma ba azumi yake ba faliya ƙwa'am to ya ci wannan abincin rawahu muslim qala ulama malamai suka ce ma'ana fal yusalli ma'anan fal yusalli ay fal yad'u ana nufin ya addu'a kuma as-salatu a cikin tsabarin larabci ba da shine addu'a to cikin manoninta addu'a yin addu'a yawa ba wai ma'anarta ce gaba ɗaya ba daga cikin manoninta a cikin larabci addu'a Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kai masa addu'a wa mana falyat'am falyakul yaci Saraka hadisi yana nuna wato sunnanci mai ƙarfi ga dukkan mutumin da aka gayyata zuwa cin abinci. To ya amsa wannan gayya da aka mashi, wannan gayyata da aka mai ya amsa ce je ci abincin. Idan yana azumi to in san samu ne da ya addu'a. Idan kuma ba azumi yake ba to shi kenan sai ya bi, sai ya cirawa musulmi. Allah ya samu dace. Amin. babu ma ya kulu man doya ila ƙawamin fatabi'ahu ghairu baban da yake bayanin mutunan da aka gayyata zuwa cin abinci sai wani ya biyo shi shi kada aka gayyata sai wani ya ce bari mu taibare da raka ka shi kuma bai hana shi ba bai ce a yi zaman ka ni kada aka gayyata ba to yaya za a yi me ya kamata a yi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a irin haka mutunan da kaga kace mai gidan wani zani ya gaice sai kace to ka ce kai kadai bari in raka ka bari mu je tare sai ko bai kamata ka ce mai a'a ai zaman ka suka ce tawo mutum domin abinci ba wani abu ne wanda za a hamayya ko a yi mana su gudu shi mala yace arabi mas'ud al-badri radiyallahu anhu an karba hadisi daga abi mas'ud al-badri Allah ya kara masa yadda kala yace da'a rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li ta'amin sana'ahu zuwa ga cin wani abinci da yasa aka yi lahu gare shi khamisa khamsati wato shine na biyar din mutane guda biyar wa tabi'ahu rajulun sai wani mutum ya bi shi ya raka shi walamma balagha albaba to lokacin da mutum lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wakin kofa gidan qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha tabi'ana lalle wannan ya biyo bayan mu ya taho tare da mu mana ya rako mu baka gayyace shi ba amma ya rako mu fa in shita an ta'zana lahu in ka so kai mishi izini wa in shita raja in ka so kuma sai ya koma tunda baka gayyace shi ba qala sai ce bal azanu lahu ya rasulullah yace a manzo Allah ban mishi izini muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi idan hadisi yana nuna mamu idan an gayyace ka cin abinci ka gaya wa mutane in mutane suka bi ka bai kamata ka ce a ku tsaya sai ka ce da su sunna shine ka je da su a wurin mutunan sai ka ce to ni ka gayyato amma ga ƴan rakiya na ta tare da su ya kake gani abincin zai ishe mu mu shiga tare da su koko ba zai isa ba su su koma ya ai albarka abinci ake nema ku shigo gaba ɗaya ko loma loma aka yayi shikenan ko ba haka ba to kai kuma bai kamata ka ce a ni kai kai na gayyato su koma ku koyi hakuri da Allah shi kadai na gayyato abincin nan saboda shi aka yi shi a shigo loma bibi uku uku kowa ya samu shi kenan Allah ya sa albarka Allah ya sa mu dace mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaita gida hadisi ya nuna ko ba a gayyace ka zo walima ba ya halitta kalanta tana wucewa kaga ana ba da shawarwari sai ka faka motanka ko keke ko kasa kake sai ka shiga ba sai an gayyace ka kuma assalamu alaikum kawai sai ka sa abinci ne babu wani abinci ya kamata ana faɗan abinci ba Dala ya ce abincin mutum da ya ishi mutum biyu. Abincin mutum biyu ya ishi mutum uku. Na mutum uku ya ishi mutum hudu, na hudu ya ishi biyar. Ba shi kenan. Bara ka galibi za a zo ma abincin kaza ba wanda aka gayyato din ma sun kasa ci. Ya masu yawa. Kaga ba ga an samu abin nan ba. sai a yi na wani da ya ce abincin bare da ya gagare mu yau na zo maka da waɗanda su gama da shi babi na ɗari da hudu malam ya ce babul akli min mayari babin da yake bayanin mutum ya ci abinci daga gaban shi kai ya ci gaban wani wa wazihi babin da yake bayanin kuma yi ma mutum wa'azi ana cin abinci ma sai a yi wa'azi wa ta'dibihi da kuma ladabtarwar shi nan yusi wanda yake muna na aklahu cin abinci Bana ka zo ana cin abinci kaga mutum na cin abinci ba daidai ba ka sa ko wasu ba su iya cin abinci ba sai ka musu magana kamar yadda suke cin abincin yana sa abincin hita daga ran mutane wani za ka ga yana yaya miya shi sama yake bi kawai duk sai bar abinci ya zama gaya in shinkafa ce to sai mai magana cewa na ba haka ake ka ci gaban ka kazan ki murzawa kana abin nan cakudawa haka ake ha gama da abincin amma kana jaya miya kuma babu wata za ka ya za kai ba koshi ban ba mu koshi za mu tashi mu bar abincin saboda ba ciwa gaya ta yi wa'azi ko kuma ana ci kaga yana zura hannun shi yana dauko namomi gaban mutane sai magana wani tun da haka abin ya zo duk gaban mu nama yake kai hakuri mu bai da kyau kazan cin gaban wani sai a mai magana a mai na shi hadisi na dari bakwai da talatin da tara mara ce an umar an karbo shi ne daga umar ibn abi salama dan abu salama radiyallahu anhu qala Allah ya kara mashi yarda ya ce kuntu gulaman na kasance karamin yaro bi hijiri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kulawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rinan shi wa kanat yadi tatishu a cikin kwayar abinci na tsayawa da wata kunci in a amsa da wani وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال صلى الله عليه وسلم يجبني يا فلان سم الله تعالى ان قال يا يارو كاي بسم الله ان ذاك تفهمش وكل بيمينك kuma ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka muttabaqun alaihi Daga kenan hadisi yana karantar da mu cewa ko da ana cin abinci aka ga mai cin abinci ana cin abinci tare da shi yayi ba daidai ba to sai a mai magana sai a ladabtar da shi a koya mai yadda za yi ko ba hada za a ma ba a tsawace ka ba a ce baka yi ba daidai ba sai a gwada ma ga yadda ya kamata ka yi ka yi bismillah ka ci gabanka sa'an nan kuma ka ci da hannunka na dama to wannan yana daga cikin mafi kyawun karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashi ma wa'azi zai ma wa'azi da yadda zaka gyara ba zai ma wada ba kawai ka ji abin ya ishe ka ba ka ci abincin ba ka ci ta ce ma ka yi bismillah za ka cin abinci ka ci gabanka ka ci raninka na dama ba shi kenan ba to da haka kenan nasiya ko ina ana yin ta ko basa tabul nan abinci ana yin ta ya gwargwadon yadda ta kama tunda ta shayi cin abinci kuma ga yadda musulunci ya tsara a ci abinci kai ba kaci sai a gwada ma yadda ya kamata kai Allah ya samu dace. Sa'an hadisi yana nuna mana halaccin cin abinci da yaro. Ya halitta a ci abinci da ƙaramin yaro. Didike wannan yaro ne mu mai haka ne ko to ya halitta a ci abinci da karamin yaro domin koyar da shi yake yadda za ya cin abinci domin babban gobe ne to sai a karantar da shi addinin musulunci yadda in ya girma ya ci abinci cikin manya ya san yadda addinin musulunci ya koyar da yadda ake cin abinci ya kamata ana korar yara ba da yake al'ada ce kowa da irin tashi kowa haka ba laraba su ba su cin abinci haka nan ka zo ka iske mai gida abincin shi daban bawa babba abincin shi daban mai bi mai abincin shi daban abinci guda ake kwano guda ake in babu bako wanda yake ajnabi ne idan bako muharrami ne to hada shi da matar gidan da mai gidan duk zama guda za a ci abinci don muharramin ta ne da shi kenan ba amma in bako ne ajnabi dan uwa ne amma ba muharrami ba to shine sai je ya ci da shi da mai gida da mazan gidan iyan gidan waɗanda suke maza ita kuma sai in ka gani kwano bi gidan balarabi to akwai bako wanda kuma ajnabi ne ba muharrami ba ne amma da zaran ce ba muharrami ne to shi ne abinci guda za a yi haka in babu bako to ba magana wani abinci guda za a yi gaba daya katon waranti za a zawa a zuba abincin kowa ya shi kenan a tashi amma mu al'adar mu ba haka take yawa Allah ta'ala ya ce ba laifi ku ci abinci gaba ɗaya ko kuma ku ci daban-daban mu sai muka ɗauki daban-daban su kuma laraba suka ɗauki gaba ɗaya a kowa ya aiki da mi kowa ya aiki da aya ba shi kenan ba babu akli a ashe ba kare ba ko mutabaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi qawluhu tatishu bi kasri ta ana fadin shi da maqa'un kasra wa ba da ya musanna bayan ta kuma akwai ya mai diya guda biyu minta daga ƙasa ma'anahu ta taharraku ma'anar shi shine tana motsawa hannuna tana ta moci wa tamtaddu tana miƙewa ila nawahi ya zuwa ɓangarorin as-sahfa wannan kwanan na cin abinci wa salama bin al-akwa radiyallahu anhu an karbo hadisi daga salama dan al-akwa Allah ya ƙara masa yarda. Anna rajulan akala inda Rasulillah wani mutum ya ci abinci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi da hannun shi na hagu. Fa qala sai ce kul bi yaminika manzon Allah ya ce ka ci abinci sa hannunka na dama ka ci abinci. Qala ce illa ya ce ba da ke cin abinci da hannuna na dama. Qala manzon Allah ya ce mai lasta ta'ata. Allah ya saka ka iya. ma manahu ila al-kibr babu abin da yana shi sai girman kai wa ma rafa'aha ila fi bai ƙara dauko lokacin shi ba tunda aka yi haka tunda yace ba zai iya ci da hannun dama ba wa muslim ba muslim rawaito shi yana tsamana cewa ba a cin abinci da hannun hagu sai dai a ci da hannun dama kuma shi ma hadisin da yana ƙara nuna mun yin wa'azi da ladabtarwa ga mutumin da ya muna na wurin cin abinci shi duk wanda bai ci abinci da kyawu yadda aka koyar da shi addini ba da ya kamata a mai fada a mai nasiya a ladabtar da shi ya bari yasa manzala ga yana cin abinci da hannun hagu manzala ce na sa hannunka da na maka ci abinci shi kuma yace ba iyawa ma'ana yana ganin tunda ya riga ya fara gaskiya ba zai soya hannu ba sai manzo Allah ya ce to Allah ya saka ka sauya da ta ci da hannun hagu din shikenan sai hannun ya rike shi ma na hagun ya rike ya kasa dauko ma da hannun hagu din ya ci abinci abincin da ba a ci ba kenan sakamakon saba mawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye amin baraka ba a ci abinci da hannun hagu a yanzu aka ganin wani da koshi yana ci abinci da hannun hagu ga hannun shi na dama ko ba daidai ba ne kaga mutum da nama yana cira da hannun hagu duk wannan ba daidai bane ka zamta ce in mutum ya mance ba laifi ba to sai ya dawo da hannun shi na dama ya zangici amma in ka tuna kuma ka ki gyarawa to ka saba mu koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam babun nayi babu na ɗari da biyar malam yace babun da yake bayanin hani anil qirani daga ainihin gamawa shine qiran muqarana ke kuna ganewa ku alqirani da yi makafin kasra shine gamawa mu shay'i ila shay'in akhar tattaro wani abu da wani kamar gama tsoka biyu ko da bino biyu ko inabi guda biyu abubuwa da waɗanda guda guda ya kamata a zanki ɗauka ana ci cikin jama'a sai ka zanki gama fi ko ina ganewa ko yawa ba a yi magana bayna tamratayn tsakanin dabino guda biyu ka ɗauke su guda biyu duka kada bakinka ai dabino kala kala ne akwai kananan dabinan da guda biyar ma sai ka sa bakinka biyar saboda yan kanana ne ba su wuce girman haka kuma tafshi gare su lugun suke kamar an dafa su da kaga an kuka shi guda biyar kasa ba kiji sai ka tare kuma ka yaddo yayan ka yadda to sai aka hana ka sa guda biyu wa nahwihima da makamantansu idan akala fi jama'atin idan ya zo yana cin abinci cikin ko yana cin wannan dabina a cikin jama'a illa bi izni rufqatihi sai dai da izinin abokan cin abincin saboda dabina wurin laraba abinci ne to ne sai a kawo shi cikin kwano ku zaci ku sha ruwa shi kenan ko kuma nan kaga ba za a kawo dabino ba yawa in aka kawo kowa dai zai dauki daya biyu ko kwaici shi kenan amma mai ta ce mai ta ce a matsayin abinci ba al'ada mu bace to in ma za ka yi abin da mu muke yi shine nama haka ne ko yawa nama shine mun yarda a zuba shi gaba a ta ci an gari a sha ruwa shi kenan ka yarda ka ci abinci ko ba haka ba a wani lokaci yawa misali kuna cikin balaguro babu abinci ko ga mai nama sai ku sayi ya tsaya matsayin abinci gare ku amma cikin gari kana zane cikin gari yawa kacin nama matsayin abinci to ba za ka zan da tsoka biyu ko uku ba sai ka nemi izinin mutanen da kuke cin naman tare jama'a an mana izini in ci tsoka biyu ko uku in zan gama tsoka biyu ko uku in suka ci amina ne da an kawo shi da a ci bari shi kenan suka ta kwasa da yawa kana sa bari idan kuma ɗaya ku biyar ne biyu suka ce sun yarda biyu su yarda ba to sai ka haƙura in kuma ba su yarda gaba ɗaya ba shi kenan ka ba sai ka yi yadda suke yi ma'ana dai bai halitta ba mutum ya zan haɗa tsoka fiye da guda ɗaya ba tare da izinin ba ka ci amince shi ba hadisi na ɗari da arba'in da ɗaya nan ai sai hakuri tun da bai yi sauri ba sai hakuri ba ya za a mashi sai hakuri bai koda an yi shi sauri bai kamata ya ce tun da an yi shi sauri ba in yi loma ɗaya kayan ya ƙara wata so sanyi biyu ko uku to sai ne mai izinin su da tunda hukumi da sauran abinci gaskiya ni bi biza na dauka koko shikenan sai dai ya nemi izini sai in sun yarda amma sai raba shikenan an jabala an karbo daga jabala ibn suhaim dan suhaim qala yace asabana amu sanatin wato jarabawar shekara wahalar shekara ta same mu na ibn zubair tare da abdullahi dan zubair waruzikna tamran sai Allah ya bamu arzikin dabino muka samu dabino wa kana Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar ya kasance ya murru bina yana wuce mu wa nahnu na'kulu alhali muna ci muna cin wannan dabinan fa yaqulu sai ce la tuqarinu alai ban hada bibiyu zaka cin guda guda فإن النبي صلى الله عليه وسلم yace man doma annabi sallallahu alaihi wasallam da hanil kiran manzo Allah yayi hani daga gwamawa da hada dabino ɗaya da ɗaya kuma ya kula sannan yace illa an yasta'zina ar-rajulu akhahu sai yan mutum ya nemi izinin dan uwan shi amma kar ku yarda ku zaki hada bibi ko uku uku manzo Allah yayi hani game da wannan in kuna so to ku nemi izinin abokan cin abincin ku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kaji aiki da cikawa ke manzo Allah ya koyar da su kuma suna wa'azi suna tunatarwa kuma suna hanawa game da wannan babu ma yaquluhu wa yaqaluhu man yakulu wa la yashba'u baban da ke bayanin abinda mutum zai faɗi abinda mutum zai aikatawa wanda yake cin abinci ba ya koshi wanda yake da raƙumin ciki kenan sai ta ci abinci ba ya koshi akwai mutane masu irin wannan cikin gaini sai su ci abinci wajen su biyar ko shidda aiki ya same su kaga mutum ya yi kari ƙarfi takwas ko bakwai da rabi na sayi kuma wajen goma ka ganshi yana cin abinci kuma ƙarfi ɗaya ya ci kuma can kusan la'asar ka ga yana ci kuma bayan la'asar ya ci ƙarfi biyar kuma da magariba ta yi kuma ka ga yana cin abinci kuma can dai bai kwana ba bayan isha'i in ka gaba ya ci abinci to kwana yake akwai masu irin wannan cikin kun taba gani ba ya taba gani mai yawan nan akwai ba su da yawa da cikin mana mutum ya tashi ba ya koshi ka rasa abincin ma ina ne yake taya hadisi na ɗari bakwai da arba'in da biyu malam ya ce an wahshi ibn harbin radiyallahu anhu an karba hadisi daga wahshi dan harb Allah ya kara mashi yadda. Anna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lalle sahabban manzon Allah jira da aminci Allah su kara tabbata a gare su. Jira da aminci Allah ya kara tabbata ga manzon Allah qalu suka ce ya Rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah inna na'kulu lalle mu muna cin abinci wala nashba'u babu koshi. Qala sai ce fala'allakum taftariquna. Manzo Allah ya ce abin da yasa kuke cin abinci ba ku koshi kowa na yake ci shi kadai rarraba kuke cin abincin qalu na'am suka ce haka nan ne ya rasulullah qala sai ce fashtabi'u to kwado ala qamikum akan abincin ku ku zangi ga muwafana ci ta su larabawa har abada da waya in ka ga mutum na ci abinci shi kadai damuwa yake daga sanin shi kadai na ko otal ce kaga dai hotel kowa shi ya kai kanshi shi kadai ya shiga ba tare da kowa ba ko bai san kowa ba to baya cin abinci shi kadai kana shigowa kana zanna in dai ka zanna bancin shi to sai ya dauki nashi ya zuba cikin naka ku cita ba irin wannan kuna hira kuna abin nan kuna hira kowa da nashi ana iya sai dai a game wuri guda to Allah ya musu wannan tawakkalin a lokacin sai su ta mamaki da ni da abokina wanda muke in za mu jami'a wani wuri da muke zuwa abinci ba ka samu abincin saidawa sai karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya abincin kari da sai muka muka muka lura da wata otal tun karfe bakwai na sahi tun shida da rabi ma abinci ya dawo kuma abinci irin namu na gargajiyar mu gurasa ce da miyar kubewa to sai mu sai mu sai mu yi maza mu shiga da duhu duhu mu shiga ciki a zubo mu to sai mu yi ta hira Hausa muna hira ana ta kallon mu amma kowa da nashi sai wani wata rana wani wani ya zo ya azana shi yace ga muna cewa bismillah mutum na cewa abinci kamar bismillah kuma abinci ne ɗaya muka ce alhamdulillah kawai sai ya doki namu ya zuba cikin nashi ya garo ya ce to a ci bismillah ya za a zo abokan juna amma kowa na ci nashi domin al'adar muke ko ba laihi ba ne ina laihi ne da mun bari tsara ka ba laihi ba ne amma dai su sun zaɓi tattaro a kan cin abinci balarabe wa in ya zo ya suke yan gidan shi sun ci abinci to sai ya zo ko gida ya yi tsayi kaga yana neman wanda za a shiga cike kama mai ci abinci bai ci abinci ba Allah ya masa wannan kokarin واذكر اسم الله وبعد سنة الله سبحانه وتعالى كتير بسم الله يبارك لكم فيه za a sanya muku albarka cikin wannan abincin rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisi hadisi ne kuma ingantaccen hadisi hadisi yana gaya mamu yadda mutum ya kamata in yana cin abinci ba ya koshi ya ya kamata yi shi kada yake ci yauwa sai ce wani zo kama mun mu ci to sai Allah ya sa muku albarka ciki sai ka cika koshi sa'an nan me ya kamata ka bari tana yiwa ba ka bismillah kawai sa'an nan ka ci kana cin abinci to ka ce bismillah ka ci abincin sai Allah ta'ala ya sa abincin ya taimake ka ya maka maganin yunwa Allah ya sa mu dace babul amri bil akli min janibil qas'a baban da yake bayanin umarni da cin abinci daga bangaren kwanan cin abinci akushi shine al qas'a kwanan cin abinci dai inda akushi yayi shi ya wuce wannayi anil akli da kuma hana cin abinci min wasaqiha daga tsakiyar kwanan abinci fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam kul mimma yalika a cikin shi akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace ka ci abin da ke gabanka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kama sabaka kamar yadda ya gabata hadisi na 743 عن ابن عباس رضي الله عنهما an karba hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi dira da abinci Allah su kara tabbata gare shi ya ce al barakatu tanzilu wasat at ta'am al barka tana sauka ne tsakiyar abinci fakulu min hafatayhi ku ci daga gefe gefe gefe na abincin wala takulu min wasatihi kada ku ci abinci tsakiyar abinci mun tsakiyar albarka ke sauka to bai kamata kwashi albarka ba kamata ya kabara kai ta ce kai ta ce karshe albarka za ka tardawa sai ta amfani ka rawahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da imam tirmidhi suka rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne mai kyau hadisi ne ingantacce wa qala hadithun hasanun sahih kuma imamu tirmidhi ji hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce wa an abdullah ibn busrin daga abdullah dan busr hadisi na 744 wala yace kuntu ko kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani akushi na cin abinci yuqalu laha ana ce ma wannan akushin al-gharra sunan yake nan yahmiluha arba'atu rijal mutum hudu ce dauka shi idan aka zuba mai abinci mutum hudu ke dauka saboda girman shi caji laraba suna ce mai sufra kwano ne babba faranti ne babba akwai kwano akwai faranti akwai waranti ne na ci abinci na tasa wargaje shi zama ɗaya mutum 25 zuwa 30 sai su zanna su ci abinci ba tare da wani ya matsa ma wani ba kuma a cika da nau'uka na abinci kala-kala ba abinci guda ba a zo muku tuwo guda kawai tuwon hatsi cikin kata ba a baka tuwo daban na hatsi na dawa na masara shinkafa maka naman kaji ga yanar dai abubuwa daban-daban adas ful fasuliya nau'ukan abinci duka suna an kawo su yau da kake so ka ci a tabba ga wajen mutum shida za su ɗauko ko bakwai an ci koyar abinci ko abinci to akwai babba akwai karami da dama manyan mutane haka suna da manya-manyan haka za ka ganin mawadatansu wani wuri za ka ga wata tukunya wani gida za ka ga abin nan mutum sai a sa mutum goma cikinta tukunya ce ta dafuwa abinci ma'ana mutanen nan kamar mu goma da muna iya shiga ci ko mu hito da ɗaya ɗaya ɗaya wannan in aka cika ta da abinci mutum nawa za ci haka manya-manyan hotel za ka ga in ka shiga ko makaranta jami'a inda ake ba mutane abin za ka iske irin waɗannan ƙattantuka na wargazawar ka sai a dahu mutum goma ce inda za a dahu mutum sai a dahu mutum goma ce to mutum ya kai dubu ana ba su abinci kuma wuri guda yake dawa musu ya kake gani akwai makarantar karata alkur'ani wadda ta yi kowace girma sudan da felo ake ɗauba abinci ana zuba felo da shi ake ɗiba haka in baka sani ban kaje sai ka ce gaskiya ba kare ce to felo mai kyau ne ba na kwasa ka abin nan ba ne ba na kwasa shara ba ne an yi sabo ne aka sau saboda ɗiba abinci sau da duk kushe da za a yi ba abincin ba ta biyan bukata kuma da wahala amma felo kaga wanda ya yi basu minti kawai haka za su ci haka ga sallah sallan layyan nan sai a dawa muku sa biyar zama guda a soya muku shi an daddatsa nama kawai a zuba cikin wannan tukunya a soya sa biyar kasan kasashen laraba an haka ce malayi sai ka gashi da nama sai ka sai ba ka san ka ji kamshin nama makaranta kullum ran sallah a yanka muku safiyar gobe ma haka nan gana ma na kawo muku ran sallah kuma washe gari kuka yanci kowa ya kawo kwanan sha zuwa mushi irin na je ne kuma kuma shi za an jera waɗannan kwanaki sai ka gashi da nama sai ka ce ma ba ka zuwa saboda in ya ishe ka ba wanda za ka ba shi wata rana wata sallah sallah babba rago hudu aka kawo mu ko mu shidda ne cikin makaranta aka ce ga sunan muka ce mai irin nasu kasan shi balarabe in yana da raguna guda biyu ko uku in yana so yanka su to bai yanka su gaba daya sai dai yau yanka gobe yanka shi bai yanka su ba sai irin namu dai a zo a yi ta yankan su haka yau haka yanka to da hanjin da tsokar da komi za a dahewa da a gayyato mutanen unguwa a cinye a gama da shi in ka zo bayan magariba ko bayan sha gidan balarabe da sallah ba na ko tsoka da yawa an zo an yi mata gayya da an cinye gobe kuma da safe ga an kawo wani ragon shi ma haka za a majibi ma haka to muka ce mai irin nan kanu na sallah za ga kanu ga sunan cikin kwandon shara da an yadda da kawawa wa za yi ci suna tawari ba su ci a magana tsoka ce magana kai zai ka ka ɗauki da kallon ka su gemi za ka yi shi ranar kawai muka samu nama gaba dai muka daddace rago guda hanji gaba dai cikin tukunya ake zuba duk muka gami gaba dai muka dai wata sulala ce ake sai ta koma kamar soyi ko muka zo muka zuba muka zube shi gaba dai cikin waranti muka mai ci guda ya sai da aka wani uku ba mai sanya gada ba guda muka ci kowa cikin shi lalace ba wanda ya kwana ranar da su sun saba ya nama wurinsu ba komai mu kuma ba mu saba ba jikinmu bai saba da irin wannan rayuwa ba dole muka kyala ragunan hakan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani kwano wani faranci da ake ce mai algarra mutum wani ke daukar ta falamma kasuru lokacin da suka yawa jasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya durkusa da qala arabiyyun sai wato wani bakawai yace ma hadhihi jilsa wani irin zamani wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ja'alani abdan kariman lalle Allah subhanahu wataala ya sanya ni bawa ne mai girma mai daraja walam yaj'alni jabbaran anidan Allah bai sanya ni mai taurin kai ba, mai tsaurin kai ba. Mana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi zama irin na ainihi mutane waɗanda ba manyan mutane ba, yayi zama irin zaman da talaka ke su ta abinci shi yayi. Sai sa nan ba kawai yace wani irin zama ne wannan. Alhali kai babban mutum ne, wanda Allah ce ai ni babban mutum ne amma Allah yayi ni bawa ne mai daraja. bai ni cikin mutane masu daraja waɗanda suke wulaƙanta mutane. ثم قال رسول الله مدالة صلى الله عليه وسلم قلوا من حواليها zala ya ce ku ci daga gefe-gefe na ainihi wannan kwanan na cin abinci. Wada'u ku bar zirwata ha ƙololuwan tsakiya kenan. Yubarak fiya sai a sanya albarka a cikinta. Rawahu Abu Dada bi isnadin jayi. Abu Dada ya rawaito shi da isnadi wanda yake mai kyau. Zirwata ha abinda ake nufi da zirwata ha a ala ƙololuwarta. Ni kasri zali wa bamiha. da yi mazalin kasra ko kuma a yi mata gwamma ko da ce zirwata ha ko a ce zurwata ha da na faɗi ma'ana dai hadisi yana nuna mana cewa ana cin abinci ne gefen kwano ba a cin abinci tsakiyar kwano babu karahiyatil akli muttaki'an baban da yake bayanin makaruhi ne mutum ya ci abinci daga kwance ko daga gincire kishin gide ba a ci duk abin da za a ci ko ma menene ba ko ba abinci ba ba a cin shi ana gincire bana gani ba ba sai abinci ba ko da bino ne ko lemun zaki ne ko gwaba ce ko duk abin da zai cin shi ne ake yi to ba a cin shi daga gincire sai a ci shi bi zamri an abi juhaifata an karba daga abu juhaifa wabi bin abdullahi wanda ake ce ma wabi dan abdullahi radiyallahu an yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la akulu muttaki'an ni ba ni cin abinci halin kasancewa ta ina kishin gide ma'ana tunda ba ni ba da kyau kenan ko رواه البخاري امام البخاري يروي shi قال الخطابي مالن خطابي yace خطابي ne daga cikin malamai ne ko kuma shine ba kusan malami na farko da ya musunan abi dawo da shari littafin sunan ma'alim sunan littafi ne mai kyau da suka yi ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharhi da bayani kusan yau yana da shekara dubu ɗaya da wani abu da rasuwa tsohon malami ne. To, ƙalar khattabi shi malan khattabi ya ce, Al-muttaki uhuna, wato, muttaki'i a nan wurin, da manzala ya ce, la'akulu muttaki an, uwal jalisu shi ne wanda yake zaune, mu'tamidan yana dogare ala witsa'i a kan ainihi shimfiɗa tahtahu ƙarƙashin shi. Ana shi ne wanda ya zanna kuma ya dogara da mi. shimfiɗa shi ne witsa shimfiɗar da ke ƙarƙashin shi ya zo ya kwanta ta haka ya dogara kan shi ya ke ci mamutakiya ƙala ya ce wa arada manzala ya yi nufin annahu la ya ƙa'udu alal witsa manzala bai zannawa a kan wato shimfiɗa walwasa'i da kuma matassan kai ya zan matashin kai shi wani aza a yi yawwa kishin gida kan shi kafili man yuridu al-ikthara min at-ta'am kaman aikin mutunan da yake nufin yawaita cin abinci in kana haka nan kana kishin gida za ka yi taci baka san ka koshi ko ba koshi ba wani abincin haka yake ta tahiya amma an kana haka sabka yake kana jin sabka shi amma an kana haka kana kishin gida cikin ka kwance yake baka san ka koshi ba ko ba koshi ba na wani cikin duhu aka kawo mai abinci aka ce ya ka koshi ce a inda da haske ne da zai gane bai koshi ba bal ya qaudu a zai zannawa mustawfiran mustawfizan yana zamna dangalgal la mustawti'an ba wai yana kwance ba bisa shimfiɗa ba wa yakulu sa'annan kuma zai ci bulgatan zai ci ainihi bulga ma'ana abincin da ya wadace shi kawai yawwa kakka kakka ci kai gangan kari kai abincin da tsakatsaki ka raba cikin ka uku kenan shine bulga ya zama guzuri gare ka dai kawai zai ma maganin yunwa ko ba zai cutar da kai ba man ka ci abinci ya cika ma ciki sosai sai ya cuta ma da kyar da kyar ka tashi ka sai ka tahiya ma tana gagara ka numfashi yana gagara ka domin ka riga ka rihe cikin ka gaba daya to ka ci bulgatan matsayin guziri hadha kalamul khattabi wannan shine maganan malam khattabi wa ashara ghayruhu wani shi kuma ya nuna ila annal muttaki'a ya zuwa cewa lalle muttaki'i huwa al-ma'ilu ala janbihi shine wanda ya karkace akan bangaren shi wallahu ala sani na wurin Allah subhanahu wataala ma'ana dai bai da kyau mutum ya ci abinci yana kishin gide dan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam wa ana nasir radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Anas Allah ya kara masa yarda yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalisan naga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zamne muqiyan irin zama na tsugunni ya kulu tamra yana cin dabino irin zaman da zaka yi ka tokare abin nan kawahuwanka haka guda biyu irin zaman nan da aka hana cikin sallah al-iqa muna gane zaman da za ka yi ka yaka sai ka yi zanna bisa bisa daga daganka gaba dai kawahuwan da ka yi masa haka irin wannan zaman goyoyinka kuma suna ina suna ƙasa can baya ka tokari kawahuwan yawwa irin wannan zaman to shi ake ce mami iqa yace to na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya irin wannan zaman da Hausa musulmi tsogunni ne kun? gurhani to gurhani al-muqi abinda yake ce ma mai gurhanawa wallazi yulsiqu al-yatayhi shine wanda yake liƙe wato mazaunan shi bil ardi da ƙasa wa yansibu saqaihi sai ya kabe mi ababuwan shi ana wannan wata fassara ce banda irin wannan zaman ka yi zanne ka yi zanne dangalgal sai ka daga kawahuwanka haka irin zaman wa irin zaman kare kuna ganewa ka yi zanne haka sai ka daga kawahuwanka haka saman irin wannan zaman wanda za ka kai kama hannuwanka haka da gwiwoyinka to shi ne malam ya fassara shi yake ce ma al-muqi shi ma dai wani nau'i ne saboda shi cikin sallah ba yin shi amma wancan ana yin shi ina kuma sarori da annabi wasu shi an da ka zanna wato kawon guda biyu goyon ka na ƙasa wasu kuma suna gana zama za kai haka ka tokare kawon ka sama to duk da waɗannan zaman guda biyu ba a zaman mi ana zaman cin abinci da shi kuma shine irin zaman cin abincin da ya dace da ainihin mutum ya yi domin muna cikin baban cin abinci ne ba muna cikin baban sallah ba Allah ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka samu gyara Allah ka yabe mana na'am babu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا ليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله رب العالمين